كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف جعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وعرفت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفث الساكرين وفتنة الحرث القادرين ودجان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau litinin 26 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1444 wanda ya zo daidai da 17 ga watan hudu miladiya 2023 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai aran ma ya ja mana aya ta goma sha takwas a cikin suratul qamar wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim kazzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yace adawa mutanen annabi hudu su ma sun karyata annabi na mai suna annabi hudu fa aqabnahu sai muka yi musu ukuba ukubar da dan adam ba zai iya jure mata ba fa kaifa kana azabi wa nudur ya ya kaga azaban mu lokacin da ta zo musu shin wani kafiri ya iya kaushe ma wannan azaban ko ya iya guje mata to idan babu wanda daga cikin su ya iya kaurace ya iya tsira daga azaban Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya ce kai da kake rayuwa yanzu ka kiyaye ni kada irin wannan azaban ka same ka wani irin azaba ne Allah ya mutu wanda har Allah subhanahu wataala yake tambaya sai Allah subhanahu wataala ya ce
إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر an Allah subhanahu wataala ya ce azaban da muka yi musu wanda muke jan hankalin ka kai mai sauraro kar ka yadda ka saba mini ballantana irin wannan azaban ta same ka Allah ya ce inna arsalna alaihim rihan sarsaran mun turo musu da wata irin iska ce iskan ga karfi ga ta dauki take da sanyi kuma fi yawmi nahsin a wani rana wanda yake ranar shugumin rana ne shi yasa kake jin malaman malaman ramli kaga suna ta dariya malaman ramli sai su ce tauraron ka yana nagisan tauraro ne ma'ana tauraron ka yanzu yana cikin shugumanci sai kaga komai naka ya ya ya dagule ko hau ke ce musu ko o ya ya nuna ka to wane ne cikin gure a a a ka wada gaskiya cikin ku biyu wane ne an lura ko to wannan nahasin din da kake gani su malaman taurari suna ma amfani da shi daga wannan ayan ne suka ɗauka cewa akwai tauraro wanda yake sa'idin tauraro ne akwai tauraro wanda yake nagisin tauraro ne nagisin tauraro shine tauraron da ba a maraba da shi ba a maraba ko ba kuke cewa ba ba a maraba da irin wannan tauraron tauraro na hisi to kaga a wannan sai Allah subhanahu wataala bai jingina shi zuwa ga tauraro ba sai ya ce fi yawmi nahsin a cikin rana wacce take rana shu'uma ce kenan a cikin kwanaki akwai ranan da yake shu'umar rana ne Allah ya ce a cikin irin wannan ranan muka tura ma wayannan mutanen wannan iska din wacce mai karfin gaske sannan kuma akwai sanyi a cikinta wanda anan ne wannan iskan ta dosa halakar da wayannan mutanen da da suke cewa su suna ji da karfi ba wanda ya kai su karfi babu wanda ya kai su menene haka Allah subhanahu wataala ya ce mustamir wannan azaban haka ta rika ba haka wannan azaban ta ci gaba da maganin tana halakar da su yaya halakan ta zo musu sai Allah subhanahu wataala ya faɗa a ayan gaba تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر Allah subhanahu wataala ya ce wannan iskan da kaga mun faɗa maka ga ta da ƙarfi ga ta da sanyi a cikin ta ta rika cizgan mutane ta kalla kalmar da Allah subhanahu wataala ya amfani da ita tanzi'u daga naza'a ne. ko yadda kaga ake karɓan mulki idan kana idan kana da mulki a hannunka za ka yadda wani kawai zai karɓa a rana ɗaya ne ai ba za ka yadda ba sai ka yi iyakan abin da za ka yi in abin bai yiwu ba shikenan sai ya kada kai to ba laifi wannan ko shikenan sai a mika ma Allah wani amma dai da sanka ka mika mulki ta sai mai karfin imani a ce wa'adinka ya kare ka ce to ga mulkin amma in dai ba mai imani ba za ka ce ko dai a dan kara min da shekara biyu daga nan ka a kara shi ma da za a kara mai shekara biyu sai ce to ko a kara shekara hudu daga nan ba kari ko duka haka wasu shugabanni a Afirka suka yi to a kalman karɓan mulki sai Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da wannan kalman wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tanzi'u Allah ya ce mu ne muke fisgan mulki a hannun mutane mu ba da mulkin ga wanda muka so me yasa saboda duk wanda yake da mukami baya so a ce yau mukamin nasa ya rabu da shi nan ba masallaci ba ne to yau da zaka ce ma shugaban masallacin nan yau za a cire ka za a ba wani sai wannan shugaban ya ji wani iri a zuciyar shi kaga dai sallah ba ake yi a zo a yi sallah a ce Allahu akbar a tashi a fita to yau da za a ce ma shugaban masallacin yau za a cire ka ba a san ka kuma sai ya ji wani abu ko da kuma za a ce a man ga yanzu hidimomi ya maka yawa ana son a karba a ba wani wanda hidimomi bai sai ya je na fiya muku na gaji na fiya muku na gaza ne to shi mulki ba a san mutum bane ake karba daga wurinsa Allah ya ce fisga muke yi sai mu kwace kana ji kana gani a ba wani to ba fa na masallaci ba tunda na masallaci da wuya zuwa kwace ko tunda ba a samun kuɗi sai dai rada shi ba za ga mutane ana rigima a masallaci ba ko ko da dai wasu masallatan aka dan taba rigima ko musamman masallatan da ake dan samun kuɗi in ana dan haka haka ana dan hadari hadari da hazo hazo to to masallacin za ga ana dan samun rikita rikita a masallacin Allah ya fi mana to a wannan ayan sai Allah subhanahu wataala ya ƙara amfani da irin wancan kalman na fisga yace tanzi'un nasa ita wannan iskan tana fisgan mutane shine malai yake cewa tagla'un nasa min mawadihim ala al-ardi fatarmi bihim ala ru'usihim wannan iskan tana fisgan mutane daga ƙasa tur haka daga shi kawai sai ta likito da shi ta kai haka malam ya faɗa yace fatarmi bihim ala ru'usihim sai ta kwada shi a ƙasa me yasa saboda a baya ta rika cewa man ashaddu minna quwwa wane ne ya kai mu karfi ka dame mu wai wai wani Allah Allah Allah Allah wai wai Allah yana da wasu mala'iku to waye ya kai mu karfi su zo mana mala'ikun mu saboda karfi dutse ba yanda kaga wancan dutsen naka goro shi za su rika kwakulewa da hannu ba wai da tiga ko da gatari a da hannu za su rika kwakule shi har ya girman yadda mutum zai iya shiga ya zauna to ɗakin shi kenan sai ya bar ma sauran su ma su zo su kwakule kowa haka yi to shine suke faɗa man ashaddu minna kowa Allah ya ce a gaya musu awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahu aha huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun ko an ma bai gano ayan bane ko Allah subhanahu wataala ya ce suna gaya wa annabi na ne man ashaddu min naquwa kuke cewa waye kai ku waye kai ku karbi Allah yake ba su san awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su san Allah da ya halice su ya fi su karbi ba a wani ayan sai Allah subhanahu wataala ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun rindinoni na su suke da rinjaye ba duk wannan karfin da kuke gani an baku ni na baku to ni ko zan koya muku hankali da abin da kuke renawa shine Allah ya turo wannan iskan sai iskan ta rika daga su sama sai ta yi sama sama da mutum sai ta ci foshi ta ka shine malam yace fatarmi bihim ala ru'usihim sai ta kwada su a kasa da ta kwada mutum a kasa shikenan sai kan ya gargaje malam sai yace wa yafsilu ru'usahum an absadihim sai kan sai ya fita daga jikin gangan jikin fatatrukuhum kan naqli an munqale min aslihi sai su zamanto kaman bishiyan dabino ne aka sare ta ta murgine a kasa idan aka sare idan aka sare bishiyan dabino a kwance ka ganshi a kasa ya za ka ga tsawon shi ko wani dabinon fa zai kai daga wannan bangon zuwa wannan bangon ko ba zai kai ba zai wuce ko kaga hankalin yanzu ya gano kaga wani ya ce ba zai kai ba sai ya ƙara kallo ba kai bishiyar mangwaron gidansu ma ta fi nan ballantana dabino ka gani ko ko jiginya bishiyan dabinon aka sare shi in dai na dabinon ne mai tsawo aka sare shi daga wannan masallacin zai iya kaiwa wurin wancan mai dabinon wurin wancan mai shayin shi ma ya fito cikin karatu yau ko daga nan zai kai wurin mai shayi bishiyan to Allah subhanahu wataala ya ce sai ka gansu ga sunan a kokwance kawai an riga an maganin su su da suke cewa ba wanda ya kai su karfi to yanzu ga Allah subhanahu wataala ya aiko ɗaya daga cikin jami'ansa wanda ta rika ɗaga su sama tana maka su a ƙasa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ayan gaba Allah subhanahu wata'ala ya ce fa kaifa kana azabi wa nuzur fa kaifa kana azabi wa nuzur liman kana kufur ya ya kaga azaban mu idan ta zo ma ga mutanen da suka rika kafirce mana mun musu gargadi mun musu gargadi sun ki su ji ya ya kaga azaban akwai wani wanda ya iya ba su taimako ne ko wani wanda ya iya ba su kariya babu to tunda babu Allah ya ce ku kiyaye ni kuma da kuke sauraron karatun ku kiyaye ni ku guji saba mu kai Allah subhanahu wataala ba zai kawo iska yanzu tarka daga ka sama tana fada ka a kasa ba Allah subhanahu wataala in ya ga dama sai ya jarabtan ka da ciwon dan kankare ko ya jarabce ka da ciwon hakori ko ya jarabce ka da ciwon kunne kai ta wahala kai ta wahala a je asibiti a ce a baka lafiyar ka kalau kai kuma gashi kana jin kunna yana maka zugi da raɗaɗi da likitan ya leka ya leka ya ce ai lafiya ne kalau ai kai wallahi likita banda lafiya wallahi ni kadai na san abu da nake ji a kunnan nan wallahi Allah banda lafiya yace kai ni ba mun hanga lafiyan ka kalau mala to ya zaka yi Allah ya ce to ka kiyaye ni da wannan ka ai ana iya samun irin wannan ko ka ga mutum ya je asibiti ai ta auna aune a auna wannan a auna wannan a auna wannan a ce lafiyar ka kalwai malam ce wallahi bana lafiya Allah ne ke kara duba wallahi bana lafiya ko ko kuma a je a ce a wani abu na yawo a jikin mutum sai an je an auna a scanning din scanner din sai a ce ba abin da gani lafiyar ka kalwai malam ba wani abu da kake ji ba mamaki dai bacci ne ke damun ka sai a barka da irin wannan wahalan a ta zuwa asibitocin duniya a auna a ce kunnan lafiyan ka kalau malam amma kai gashi kana jin kuda da menene yadda ka san ana jijima haka za ka rika ji a kunnen ba amma ka je asibiti kuma an ce kai lafiyan ka kalau kaga kai dai ka san ba ka lafiya amma na'ura ta ce lafiyan ka kalau to da wannan Allah ya ga dama sai ya bar mutum kai ta wahala kai ta wahala kai ta wahala Allah subhanahu wataala ya ce kai da kake sauraron karatu ka kiyaye Allah kar ka saba ma Allah domin Allah subhanahu wataala na iya jarabtanka da abin da ma baka sani ba Allah subhanahu wataala a gaba sai ya ce mene ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir hakika mun yassara wannan alqur'anin wurin haddace shi da wurin ambatan da wurin karanta shi fa hal min muddakir shin akwai wani mai iya wa'azantuwa da wannan yassara alqur'anin da muka yi Allah ka samu a cikin masu masu tadabburi a cikin Alkur'ani. A aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu wataala ya ce samudawa ma sun karyata annabawa na fa samudawa sun karyata annabawa na wani annabi ne sun karyata annabi na wani annabi ne Allah ya tura musu Allah ya ce mun tura musu annabi salihu wa ila samuda akhahum salihah Allah ya ce mun tura wa samudawa annabi na annabi salihu ko kazzaba samudu bin nuzur sai suka karyata wannan wa'azi da annabi salihu ya rika musu suka rika karyata shi har suka rika cewa in dai kai annabin Allah ne da gaske to ka sa wancan dutsen ya haifa ta ya haifa ta macen raƙumi ta macen raƙumin da dutsen zai haifa ita ma ta zamanto tana da ciki tana turowa duniya ita ma ta haifa abin da ke cikin cikinta in kai haka za mu imani da kai wannan bawan Allah ya kamata dai ya sa wayan ne a abin nan ko kaza ba samudu bin nudu samudawa sun karyata wannan dan sakon nawa wanda yake shine annabi salihu alaihi salatu wassalam sai Allah subhanahu wataala ya ce ga ma abinda su samudawan suke faɗa kalla baka ci wayannan samudawan suka ce a basharan minna wahidan yanzu kawai mutum kwara ɗaya daga cikinmu kawai sai ya zai ce mana wai wani wai Allah ya turo shi na tabi'u wai din yawan nan namu wai kuma mu zo mu bi shi bayan shi kwara ɗaya ne to ina ma ya ga Allah ina ya gan shi mu ma ya nuna mana in ji ne ina ya ji mu ma mu je mu ji basaran mutum ma irin mu to inda haɗarin yake kenan duk annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya turo mutanensa ba su halaka ba sai da suka kalle shi a matsayin mutum duka annabawan al'ummarsu ba su halaka ba sai da suka ce ma ai kai annabi ne kai mutum ne irin mu ba shi kuma Allah subhanahu wata'ala baya san baya san ka kalla annabin sa ka ce ai mutum ne irin ka ko shine kaga yanzu wasu mu ma da muke rayuwa yanzu suna kokarin su jawo mana rikita rikitan nan ko ka kalla annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ce ai mutum ne wai a bakin su can ko kamar kowa kuma ba haka bane su da kansu sun tabbatar annabin ba kaman kowa bane ko sabida menene farko dai tukunna kalmar albashar tana nufin wannan structure din structure din nan mutum kan shi a sama yake kan mutum ba a ƙasa ba ɗan adam yana da wuya wuyan shi ba a gwiwa take ba ɗan adam yana da kirji kirjin shi ba a kai yake ba dan adam yana da ciki cikin shi ba a fiska yake ba dan adam yana da kafa kafarsa ba a hannaye suke ba to wannan suran da kake gani ita ce ake cewa bashar an gane wannan Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka haka a cikin alkur'ani Allah ya ce إني جائل في الأرض إني خالق بشرا من صلصال من حمي مسنون إني خالق بشرا من صلصال من حمي مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين saboda ya tashi a wancan suran yanzu ya dawo insanu an gane yanzu ya dawo insani malaman ciki in kana son ka ƙara dubawa za a ga san gaya maka idan ka zo kana kana kana wanke fiskanka ka tabbatar ruwa ya shiga kasan gemunka ko an tuno wurin sai suka ce ta zaharal na ji wani yana son ya faɗa wani ya ji tsoro ta zaharal bashara ta tau ta gani ta zaharal bashara tatau yana ruwan yana bayyana wannan fatar talla bashar ka gani ko ta inda wasu suka samu rikita rikitan suka rude shi ne manzala sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya fara a cikin alqur'ani ya ce a ayin da sai kafa hujjar nan ta basharan menene subhanallah ma anta illa basharun mithluna wa inna zunnuka lamin al-kadhibin fasbir alaina bari mu koma sura mai ina an ran mu'min namu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس يصلى خالدين فيها لا يبغون عنها عوجا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفر البحر قل إنما أنا بشر مثلكم kace ko Allah subhanahu wataala ya ce kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا to wannan aya sai ya zamanto ma wasu rudu cewa Allah subhanahu wataala ya ce ka ce ka ce ma wa'annan mutanen innama ana basharun mislukum ni mutum ne ni bashar ne irin ma'ana a irin wannan normal structure din wannan suran da sigar kaina ba a ƙafa yake ba idona ba a cikina yake ba ni bashar ne yadda kuke da irin wannan suran to ni ma haka nake da irin wannan suran yuha ilayya daga cikin bambanci na da ku kuma har ila yau yuha ilayya Allah yana mun wahayi faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake so ya haɗu da ubangijin salami lafiya fala yushrik ko faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha to ya aikata kyakkyawan aiki wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar ya hada bautan ubangijinsa da wani abu to kaga wannan ayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi bashar ne yanda muke a wannan sura ta bashar kan haka ne to kai da kanka da kake cewa mutum annabi irin ka ne kai ne ba kake karantawa a Buhari sahihul Bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake ganin gabansa haka yake ganin bayansa dan Allah da ni da kai haka muke gani to kuma ka ce irin ka ne tsakani da Allah an yi adalci a nan ko abu na biyu idaniyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su taɓa zama daidai da idaniya irin namu ba sauran bashar domin shi ne halittar da yana nan duniya yana ganin aljanna Bukari bai kawo wannan yana duniya idaniyansa aha yana ganin lahira da aljanna har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana sallah jami'i ba jami'i sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya taku daya biyu uku ya mika hannunsa sai aka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo da baya daya biyu uku sai ya tsaya sai aka ci gaba da sallah kuma bayan an yi da sallah ba sahabban da suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga ka yi taku daya biyu uku ka kuma miƙa hannunka sai ce ina cikin sallah Allah subhanahu wata'ala ya nuna mini ko aka kawo mini ‘ya'yan marmari na gidan aljanna shi ne na miƙa hannu taka ɗaya biyu uku na miƙa hannu na zan tsunko zai tsunko a kiyaye kalma zai tsunko sai ya tuna kuma in ya tsunko shi to shi kuma abin aljanna baya karewa kar ya zai zamanto ma al'umma kuma rigima yace sai na bar shi kawai sai na dawo wasu malamai idan sun zo fasara wannan hadisin sai su ce wai sai aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hoto na ƴaƴan marmarin gidan aljanna hoto ne har zaka miƙa hannu tsakani da Allah hoto ne har zaka miƙa hannu yana nan duniya yake gaya wa mutane ga aljannan can fa sai ka ce irin ka ne to mu je gaba mana shi ne halittar da jininsa ba na jasa ba ne jininka na jasa ne ko ba na jasa ba ne to ya za ka ce kai da annabi ɗaya ne kuma ko shine halittar da bawalinsa ba najasa bane magani ne ma ko buharin ya kawo shi ba wai wani abin da mubarak na ce abin buharin ya kawo shi imam bukhari manzala sallallahu alaihi wa sallama wata rana da daddare ya nuna wa al'umma wani darasi musamman mu da zamu zuwa ƙarshen duniya cewa in dare yayi ba jarumantaka bane ka rika fitowa kawai cikin tsakar dare kana fitowa kai jarumi ne ka dai san na fi kowa jarumantaka to wani lokacin ma ba na fita da daddaren sai in jawo wani abu kaman fo haka sai na kama ruwana a ciki shikenan me yasa saboda karshen duniya zai zo ba wani daga fitowa daren nan shikenan sai a neme shi a rasa kuma ko abinda hausawa ke cewa sai a yi gamu ko ba a yi to gudun irin wannan rikita rikitar sai manzon Allah ya nuna wa mutane a ba komai bane zaka ce kai jarumi ne tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk dare kuma sai ya fita duk dare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fita sha biyun dare manzon Allah sai ya fita ko wani abu makamancin haka sai ya tattaka sai ya tattaka sai ya je makabarta banda annabi waye zai je makabarta da dare kai ka gwada mana wannan ba sunna bane ai Alhaji Hamza ko ba suna ba ne sha biyun dare kawai sai ka ka fito ka kalli shagon ka cewa lafiya lafiya is okay sai gangara makabarta sha biyun dare duk wanda ya tambaye ka ce ka zo yin addu'a ne sunna dan Allah yaya za ka yi ya mutane za su kalle ka ce an kama ka sha biyun dare za ka je makabarta ai al'umman gari ba za su yadda ba ce ai zan je addu'a ne ba za a yadda ba kai malam wani addu'a ne zaka ce duk rana baka je kai addu'a ba sai da dare sha biyun dare musamman ma ka sa jallabiyar nan yau a kan ka fari haka hular ka fara ka taho makabarta yaya ka ce wai ka zo addu'a ne to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sha biyun dare sai ya fita kawai sai ya je makabarta yayi ta yi musu addu'a yayi ta yi musu addu'a yayi ta yi musu addu'a har na na aisha wata rana kishi ya motsa ta ce kai ko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ɗakin wata ne ta tashi kawai sai ta fito domin ta san makabarta yake zuwa amma yau tunda kishi ne ya motsa sai ta yi wannan tunanin a matsayinta na ɗan adam ba wai a matsayin tana zargin manzon Allah ba a matsayinta na ɗan adam cewa a yaya dai yau ranar girki na ne ba amma daga tashin ta tunda tana tunanin ko an je ɗakin wani ne ko wata kai ina ya kamata fara dubawa yanzu ba ɗakin matan ba kai tsaye sai ta yi makabarta ka kalli kuma wani adalci nata ba ta fara zuwa ɗakunan wayancan matan tana gwangwasawa ba kwan kwan kwan annabi na ci sai ba ta yi ba tana farkawa din da ta saba shi ta ji ba ta ji shi ba tana sa takalmi kawai sai makabarta tana zuwa makabarta sai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsaye yana ta addu'o'i yana ta addu'o'i yana ta addu'o'i ta tsaya kamar za ta jira shi ta ga addu'o'in ba irin namu bane yan sharp sharp sai ta dawo daki sai ta kwanta bayan an jima sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo yana dawowa daki sai ya ce mata nana Aisha sai na kamar na ga tsayuwanki a makabarta a bayana sai ta ce eh ni ne na neme ka ne na gaban ganka ba sai zuciya na ta raya mun wani abu shine kawai sai na tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata shin kina tunanin manzon Allah da Allah ya aiko shi zai ci amanan iyalin shi ta ce ba haka bane ya rasulallah irinka ba halitta bane da za a yi wasa da ita wai wani kawai kana zaune wani ya zo ya kwace maka ta ce shi ne abin da ya motsa min kawai cewa kamar annabi muhammadu kawai wata zo ta kwace min shi ce shi yasa na samun nasuwa shi sa na biyo har makabartan da na ganka a makabartan sai na samu natsuwa sai na dawo manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata cewa shi annabin Allah ne irin wannan abun ai ba zai iya faruwa daga irinsa to wannan annabin sai ka ce irinka ne sai ba zai yi ba ko shi ne annabin da aka zo aka ce masa ga wata rijiya ruwanta dartsi yake da shi irin ba daɗin nan haka ira gire kamar ruwan gishiri haka dan uwa masha Allah ba ga manzo Allah sallallahu kuma ka san su a garin Madina ana wahalar ruwa a garin Makka kai sori ko a Makka ne wannan ana wahalar ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a nuna mu rijiyar ana zuwa ana nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tofa yawunsa miyansa sai ruwan ya koma daidai ya koma daidai ya ma bi zuma daɗi akwai musailama ko wanda yake cewa shi ma annabi ne yayi sai ce da irin wannan ne in an ƙara samun wata rijiya mai irin wannan damuwa ni ma a gaya mu ni ma ni ma annabi ne zan yi zuwa in toba ba dai mewa bane aka toba kenan bai san dawan garin ba a ran ma bai sani ba kaga idan irin ka ne ai miyau ne haka za ka kalla kai ma ai miyau ya toba kai ma ka je ka toba sai ku aka ƙara samun wata rijiyar gashi ana wahalar ruwan ita ma dartsin take da shi aka ce to gashi ba an samu ya zo yana tofawa sai ruwan ya kone gaba daya suka ce ka ja mana tsiya wannan ka ja mana tsiya sai da haka wannan ishara kan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama surar sa irin tamu ne amma ba irin mu bane komai nasa akwai bambanci da na mutane ɗari bisa ɗari bawalinsa muna magana kan bawalinsa muna magana akan za mu yi ko tafsilan ne kawai sai mu ci gaba muna magana akan bawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba irin namu bane kuma manzon Allah yana nuna ma al'umma cewa ba komai bane sai ka fita da daddare shine ai abin da ya dauke mu cewa manzon Allah yana zuwa makabarta sha biyun dare ko wani abu makamancin haka to wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya jin fita don kuma a koya wa al'umma da za su zo a baya cewa karka ce kai jarumi ne kullum dare ka fito a'a dare da kake gani to Allah kaɗai ya san wa'inda suke cikinsa an lura ko dare da kake gani Allah kaɗai ya san wanda suke cikinsa mu iyayenmu mun taso mun san suna cewa in yamma ya yi da a cikin tsayara ko sai a ce a cikin tsayara a killace su kaza me yasa sai a ce su ma yaran aljanu yanzu ne yamma ya za su fara wasannin su da tsalle-tsalle iyaye cewa suke yi da idan mace ta gama talgenta da abin nan ruwan dan zafi zafin nan ko kar a watsar da shi a ƙasa ko duk kun tuno irin wayannan abubuwan saboda mene lokacin ne su ma aljanu suke fito da kayan hajansu da wasanninsu da komai a ta yi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana nufin ya koya wa al'umma wannan darasin yana jin bawali sai ya kifita sai ya ɗauko wani tasa haka an san tasa ko wani kwano ne irin na holo nan sai ya ɗauko shi kawai a ƙasan gadansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tsarki a ciki bayan yayi tsarki bawalin na shi yanzu kenan sai manzon Allah ya ƙarasa shi a ƙasan gadansa ya rufe shi ishara kan cewa kai ma idan kana da buwa ɗakin ka kaka baje wangangangan haka hangangan ake cewa ko sarkai sai ka samu fo wanda yake da murfi wanda za a rika rufewa haka ba ragwanci bane ba a'a shi ma ga ya zama sunna ne ko ya zama sunna saboda ka kare lafiyanka baka san menene zaka iya haduwa da shi cikin daren ba to shikenan da gari ya waye manzon Allah zai je ina yanzu asuba ta yi ina zai je masallaci tsari da ka'ida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya je masallaci baya dawowa da wuri har sai bayan rana ta fito wuraren karfe bakwai sannan manzon Allah zai dawo gida to akwai hadimarsa an an gane hadima ko wacce take yi ma mutum aiki mai hidima bubro ya share wanda za ta mai share share ta yi wannan ta yi wannan manzon Allah yana da irin wannan a gidansa bayan iyalinsa to akwai wanda suke taya iyalansa aiki ishara kan cewa kai in kana da wadata babu laifi ka sawo ma matanka wanda sa iya taya su dan kananan ayyuka amma kaga girkin abincinka kaka yadda wata ma'aikaciya ta mata dan wannan ma yana daga cikin kurakuran da wasu ke yi har girkin su sai wai wannan mai aikin ne za ta yi wannan kuskure ne matakka duk wuya din rintsi duk wadatan babanta ta tsugunna ta maka girki ko da daga kai sai ita ne da za ku ci ta yi da ji a sa wata ta zo ta maka girki kaka yi da wannan Allah ya fi mana to wannan matan da ke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima yanzu za ta fara aikin ta tana ta kai kai sai ta sa hannunta ya kai kasan gado sai ta ga wannan tasan sai ta ji tasan da sanyi yadda ka san ruwan fridge malam ta ji shi da sanyi ta kuma sai tana jin kishi ka sai daga ga ruwan sanyi wani zaman ko baka jin kishi za ka so ka sha to irin abin da ya faru ta ji shi gashi sanyi ka san kana taba watan la kaman holoko ne za ka ji sanyin kai ko sai ta ji abin da sanyi kuma ta gan shi an ribe tunda ba fo bane irin namu ne kwano ne kawai sai ta sadakar kawai wannan ruwa ne kawai ta ɗauko shi haka sai ƙanshi take ji ma ta kwankwada ba ta zarni ba ta sanya shi tas ba ta ta ji wani abu wanda yake da alaka da cewa wai wannan kazanta ne ko na jasa mazana sallallahu alaihi wasallama bayan gari ya riga ya waye wuraren kamar a ce karfe bakwai ko bakwai da wani abu haka kaga rana ta riga ta ɗaga lokaci mazala sai ya shigo gida yana shigowa gida sai ya ce mata duba kasan gadon nan akwai wani abu a cikin kwano a fito da shi a je a zubda ta ce mun san Allah ai na shanye ai na shanye ce kin shanye ne ce ai ba wali ne ta ce wani ruwa ne ban taba jin ruwa mai daɗi irin wannan ba mazala ce kin shanye ta ce eh na shanye manzon Allah ya ce to ba ke babu ciwon ciki har abada babu ce kuma babu wuta har abada abin da yake da alaka da annabi ya shiga jikinka ba kai ba wuta har abada kai in ka gwada yau ka shana kamar zai kwana janar ko to ai ka ce irin annabi ne kai ko to kaga su da kansu sun karanta wayannan hadisan da nan wurin kawai ya kamata su tabbatar cewa annabi yana sura ne irin tamu amma ba kamar mu bane ko a hadisin wisal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin wisal shine hadisin da manzon Allah yake yin azumi kwana uku kwana shida kwana goma ba tare da ya karya ba kai azumi ka dauni kamar yau idan ka fara azumi har zuwa ƙarshen ramadana kaka ci abinci to manzon Allah yana yin irin wannan ya yi azumi a jere ba tare da ya yi buɗe baki ba sai ya yi ya ci gaba da azuminsa sai sahabbai wata rana suka ce ka su ma suna son su yi irin wannan zala ya ce sai ya hana su suka yi ta matsawa su ne suna son su yi azumin misali zala wata rana sai ya ce to bismillah a fara sai suka fara rana na farko kaman abin kwarai za a iya rana na biyu ido ya fara zuru-zuru kulukulu kai rana na uku da kyar sai aka ga wata manzara sallallahu alaihi wasallama ya ce na so a ce ba a ga watan ba ku gani in za ku iya manzan kaga to yanzu an wahala ido ya yi kulu-kulu duk mutane sun kasa weak da very weak yanzu manzan Allah ya fara fada a cikin hadisin ne yake faɗan kalman da suke so mu faɗa yanzu ya ce wa ayyukum misli cikin kuwa ne ne irina wa ayyukum ka hay'ati cikin ku wane ne structure din sa irin nawa ka kalla ba ma muna magana insaniya irin haka ba ko bashariya ko shine wannan suran ko yace wa ayyukum ka hay'ati wane ne structure din shi yake irin nawa shine annabin da idan ya shiga cikin mutanen da sun fi kowa tsoho ba in ya zo cikin sai ya bi tsawon in ya zo cikin mutanen da suke average daidai daidai kan shi kawai za ka hango sai ya ɗara su ba za abin da wannan mawaƙin hausan ya faɗa ba Allah ya ci kansa yake cewa an ba an ba sa riga da ya sa banda annabi wake wannan ko to a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ta faɗan wannan inni lastu ka mislukum inni lastu ka hay'atukum wa ayyukum ka misli wai cin ku wane ne iri na yanzu ya faɗa abin kaga ya ce cikin ku wane ne iri na shin ku wane ne surarsa irin nawa inni lastu ka mislukum ni fa ba irin ku bane haka annabi ya faɗa a hadisin me yasa kace haka yace abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini ni ina kwana ne wurin ubangiji na shi yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni kai ma kana kwana wurin ubangijin naka ne yana ciyar da kai yana shayar da kai kai yanzu an tambaye kama ina Allah yake ma baka sani da kyau ko to amma shi ba ya ce ne yana ma kwana wurin ubangijin ko larabcin ne dai ban gane ba abitu inda rabbi inda zarfiya ne ba ka kiyaye inda zarf ne ko place ne yayi ina kwana wurin wurin is a place to kaga kai baka ma san inda ubangiji yake ba shi kuma yana gaya maka a shi da kar ku ga wai baya cin abinci baya shan komai shi yana kwana ne wurin ubangijinsa sannan kawai sai ka zo kalla kanka kawai ka ce wai kai annabi irin ka ne wannan dai ya nuna akwai kuskuren fahimta an gane wannan akwai kuskuren fahimta ne ya sa mutum zai ce haka bayan ga hujjoji wanda suke nuna maka a'a annabin dai Allah ya kawo shi a wannan suran ne tilla mu za a turo masa mu za a turo za a turo shi wurin mu baka ji abin da Allah ya faɗa ba qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna ilaihim malakar rasula Allah ya ce da a ce ba mutane ba ne suke rayuwa a doron ƙasa mala'iku ne ku Allah ya ce in mun tashi turo annabi za mu turo muku mala'ika ne a matsayin annabi amma tun da ku mutane ne to daga cikinku ne za a turo muku annabin to duk wanda kuma Allah ya zaɓa to ka tabbatar yana da wata maziya yana da wani daraja da ɗaukaka wacce take tafi naku. me ake nema wurinku ku girmama wannan ɗan saƙon na Allah ku mutunta shi ko balantana ma Allah ya faɗa ka gaya wa mutane kulla as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba ba ma bukatan komai a wurinku sai dai ku girmama zuri'a haka annabi ya ce ba ma bukatan komai na tukuici ku girmama dai mutanen nan nawa iyalaina matana da zuri'a na ku girmama su ko illal mawaddata fil qurba ku girmama su ku mutunta su saboda haka Allah subhanahu wataala ya yafe mana to dukkanin annabawa da kaga al'ummar su sun halaka sun kalla annabawan ne a matsayin bashar ko ai mutanen maka ma ai haka suka kalla annabi kace wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kul at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira sai wani irin annabi ne za a ce wai annabi yana zuwa kasuwa yana cefane yana zuwa yana cin abinci yana shan abin sha in annabi ne a haɗo shi da mala'ika mana Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana Allah ya yafe mana to rikita rikita na farawa ne daga lokacin da ɗan adam ya kalla annabinsa a matsayin mutum ne kawai an gane wannan daga nan ne matsala yake farawa a rayuwa dukkanin annabawa ko dukkanin annabawa duk mafi yawancinsu za mu ce wanda kaga al'umma sun halaka to abin da suka kalla kenan ga annabawan suka ce mawayin nan annabawan bashar bashar bashar Allah ya fi mana a bari na duba wani abu da Allah saboda haka al'umma mu kiyayi ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin kawai mutum ne an gane wannan kai dai ka san wannan halittar wanda Allah yake kishinsa ka san ba haka kawai Allah yake kishinsa ba ko ji da shi da yake yi ne to tunda Allah nan yana ji da wannan annabin naka me ya rage gare ka kai eh biyayya ka girmama wannan annabin to amma wasu da yawa sai aka samu akasi ko aka samu akasi da yawa Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya yafe mana kaga a cikin wannan sura suratul Ibrahim qalat lahum rusuluhum inna hanu illa basharun mislukum to su ne suka fara gaya wa annabawa da kitare kitake ko kaga abin da suka gaya wa annabawan a baya suka ce qalat rusuluhum afillahi shakkun fatir samawati wal ard wa qala musa in takfuru antum alam yatukum nabaw alladhina إنا كفرنا بما أرسل به وإنا لفي شك مما قال الرسل إنا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا suka ce wa annabawan duk da muka turo ai ku ba komai bane face mutane irin wannan sura suratul ibrahim aya ta goma sha ɗaya ko mutanen da Allah ya tuturo wa annabawa to abin da suka gaya wa annabawan kenan suka ce qalu in antum illa basharun mithluna ai ku ba kowa bane ba mutane ne irin mu kawai ku zo kuna gaya mana cewa wani wani Allah ya turo ku to kaga inda rikita rikita yayi fara zuwa kenan mutane su kalla annabin su a matsayin cewa mutum ne kawai akwai ayoyi da dama wanda suke nuni akan mutane sun gaya ma annabawan su haka لاهية قلوبهم وصور النجوى الذين ظلموا هل هذا an tuno ayan nan wata ayan ne wannan ita ma take magana akai Allah subhanahu wataala yake ce itrabul linasi hisabun wa fi gabatin muradun ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa sama'un wa hum yal'abun la yatanqulubuhum wa sarun najwa alladhina zalamu hal hada illa basharun mislukum to mafi yawanci zaka ga haka zaka ga duk suna cewa annabawansu Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana to almuhim dai abin da muke gwarin nuna wa al'umma nan wurin shine mutane su kiyaye cewa annabawan su haka cewa ai mutane ne ko ga na suratul mu'min da kanshi sai mu tsaya fa qala malaw alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaina walau sha Allahu la anzala malaika inda Allah ya so ko sai an fasara قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه manyan mutane daga cikin wayanda suka kafirce ma wannan annabin da Allah subhanahu wataala ya turo annabi Nuhu kenan suka ce man haza ai wannan ba kowa bane illa basharun mislukum mutum ne irin ku fa yuridu an yatafaddala alaikum wa yana neman kawai ya samu daukaka ne da daraja a kanku walau sha Allah da dai Allah da gaske yake yi ya so kuma la anzala malaika da sai ya saukar da malaika shine zai rika yi mana wa'azi kai ma sami na bi hada fi aba ina alawali mu ba mu taba jin da wannan ba cewa wai Allah zai turo wani mutum a mu ba to wannan dai shine abin da yake nuna maka cewa annabawan da suka gabata kusan abin da al'umman su suka gaya musu kenan shine a wannan suran ma Allah subhanahu wataala ya ce faqalu abasharan minna wahidan nattabi'u inna idan lafi dalalin was'ud faqalu Allah subhanahu wataala ya ce sai mutanen nan na samudawa suka rikace ma annabi salih a basharan minna wahidan mutum kwara ɗaya kawai sai mu zo muna jinsa inna idan lafi dalalin wasu'ur lalle idan muka bisa to mu mun kasance cikin bata da kuma azaba da kuma kaucewa daga hanya madaidaiciya a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce
أول شيء البشر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر Allah subhanahu wata'ala ya ce wai wa'annan mutanen suna cewa a ulkiya zikiru alaihi min bainina kai bal huwa kazzabun ashir Allah subhanahu wata'ala ya ce wai mutanen nan suna cewa wai yanzu sai a ce wai shi kadai a cikin mu wai Allah ya zabe shi wai yana saukar mai da wahayi kuma ma annabta wai shi shi kadai me yakon a duba alhaji wani a ce wai da shi da alhaji wani kaza mutane yan ta'adda ba sun gaya ma annabi Muhammad haka ba ko wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai wai Allah wai rasa wanda zai turo wai sai maraya da dai Allah da gaske yake yi yana son ya turo annabi sai a samu wani babban mutum mai kuɗi a gari sai a ce an bashi annabta kaman kaman a yanzu sai a ce Bill Gates Bill Gates in a nan garin ne kuma sai a ce wane waye babban mai kudi a garin nan ciro ma kudin masani ku daidaita kanku ku faɗa da kanku to ko dai ciro ma kudin masanin duka ko ma wane ne sai a ce shi wai za a ba ba wani ba amma kawai wai Allah wai ya je ya samu wani maraya ma ya ci mu ka san da suke ce ma annabi Muhammad saboda wulakanci wai marayan Abdul Muttalib fa wai shine za a zaba shine a ayan Allah subhanahu wataala ya ce a wuri aha wa qalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim sai Allah ya ce ahum yaksimuna rahmat rabbik su ne suke raba rahama ta ubangiji har annabtan ma su ce ban da ikon da zan ba wanda nake so sai wanda su suke so ahum yaksimuna rahmat rabbik Allah ya ce a gaya musu na hannu ka samna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya abin ma da suke ci su sa a bakin su na salati Allah subhanahu wataala ya ce ni na raba na basu ba ma wai maganan annabta ba abinda ka ci kasa Allah ya ce ni na kasa ma na baka ba wai annabta ba ma saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya ce a wulki ya zikiru alaihi min bayina wai mutanen nan suna cewa yanzu duk yawan mutanen garin nan a rasa wanda za a zaba wai sai shi shi kadai a zaɓe shi a bashi annabta ba wai da shi da wani ba sai a dan samu wani dan mai kuɗi a dan hada kai bal huwa kadzabun ashir wannan kam ya zo da ƙarya ƙaryan ma irin ta ƙarshen nan kawai ka ce kai kaɗai annabi ba tare da wani ba sai Allah subhanahu wataala ya ce a gaba Allah subhanahu wataala ce sai alamuna gadan manil kadzabul ashir da sannu za su sani idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe kiyama wai wane ne makaryaci makaryacin ma na ƙarshen wane ne makaryaci annabin nawa annabin nawa in turo shi kake imani da shi kace me kuma makaryaci ai makaryaci kamar kalman zagi ne haka ne ko to saboda Hausa mu da naku akwai dan bambanci a kalle ka a ce maka makaryaci to mu a wurin mu zagi ne ko mu a wurin mu zagi ne mu a tsara mu cewa ake yi idan yaro ya faɗa abin da ba ya yi ƙarya to yaro dan uwansa karya ce mai ka yi ƙarya sai dai ya dan uwan naki sai ce a ba haka bane ba haka bane amma yaro ya ce ƙarya kake sai ka buge bakin shi kuma nan kuna yi ko yana cewa ƙarya ne sai ku buge bakin shi kace kace ba haka bane kaga dai har yanzu abu ɗaya ake faɗa amma ta wancan sigan ya fi girmamawa ko a ba haka bane to cewa da kai ba hakan bane ai yana nuna cewa abin da ya faɗa ba daidai bane to amma yaro tun yana karami ya saba ƙarya ne to haka wata rana baban nashi zai faɗa wani magana ya ce baba ƙarya ne na ko a cikin ina ne ma zai faɗa saboda haka sai ake koya wa mutane da zanen yaro ya ce ƙarya sai a ce a ba haka ake cewa ba ka ce ba haka bane ba haka bane ko ko a ba daidai bane amma ka kuji ƙaryata ɗan uwanka an gane wannan to akan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce kuka ƙaryata annabi na sai ya'lamuna gadan man al-kadzabul ashir da sannu gobe kiyama in Allah ya kai mu za ku san wane ne makaryaci a cikin ku da annabin nawa sai Allah subhanahu wataala ya ce ga abin da zamu jarabce su da shi
Ina mursilin na gaci fitina dallahun farzabihu wastabir Allah subhanahu wataala ya ce inna mursilin na gaci fitina dallahun farzabihu wastabir Allah ya ce to za mu turo muku da tabuwa ba ku bane kuke da cewa in dai wannan annabin da gaske annabi ne to wancan dutsen ka sa ya haifa ko ka samu ka gaya ma Ubangijinka ya sa dutsen ya haifa ta macen raƙumi, ta macen raƙumin da dutsen zai haifa, ita ma ta zo duniya tana da ciki. Ana gama haifanta daga dutsen ita ma ta tsuguna ta hayu. To idan aka yi haka, to shi kenan mu za mu imani da kai. Kaga ai kana ganin wannan abin kamar zai wahala ko? Ko ba haka bane? Tilla dutse yana haihuwa ne? Baya haihuwa. to amma tun da kura ne suna son su kura annabin shi kuma wannan annabin tun da ya ji sun ce za su yi imani sai ya ji daɗi sai ya roƙi Allah cewa Allah ga abin da mutane na suke cewa idan dutsen nan ya haifa raƙumi ta mace ita ma raƙuman ta ƙara haihuwa duk za su yi imani dukansu Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan aje aje ka je ka ba dutsen umarni kai kallon ikon Allah yana zuwa ya ce dutse kai ka haifar rakumi yanzu rakumin kuma ta fito da ciki ita ma tana haihuwa kana haihu tana kana kana gama haihuwan rakuman ita ma ta tsuguna ta haihu shikenan haka kuma ya faru to anan wurin sai Allah subhanahu wataala ya ce inna mursilun naqati fitnatan lahum za mu turo musu raƙumin da suke cewa ba amma wannan raƙumin fitnatan lahu zai zamanto musu fitina ba za su iya jurewa ba an lura ko ba za su iya jurewa farta ibuhum kai dai ka sa ido kana kallon su wasfabir ka hada da hakuri ka ci gaba da kai dai da wa'azin nan naka ka ci gaba da wa'azin nan naka shikenan yanzu an ce ma annabi sale ya je ya ce ma dutsen ya haihu dutsen ya haihu an lura ana haihuwan taguwan ita ma ta tsuguna ta haifa ɗan ƙarami sai Allah subhanahu wataala ya ce to tunda yanzu an haifa wannan raƙuman me aka ce raƙuman zai zama musu fitina ko sai Allah ya ce a gaba saurara ka ji ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مختار Allah subhanahu wataala ya ce to tunda yanzu sun roki wannan raƙumi sun roka a turo raƙumi ko to za mu turo raƙumin raƙumin zai zama fitina a gare su wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar Allah ya ce to wa nabbi'uhum ka ba su labari da dama mun faɗa ko kalman naba'u an tuna abin da muka faɗa ranan anin nabai ko muka ce kalma annabau shine abin da baya daukan ƙarya wa nabbi'uhum to ka ba su labari wanda yake tabbatacce ingantacce annal ma kismatun bainahu ruwan da kuke zuwa kuke sha ka san kauye ne ko kenan suna da ruwa da suke sha ko sai a ce wani ruwa ne nan garin ake amfani na watabar kuma a watabar kuma ai famfo ne wannan rafin rafin mala to Allah ya tsare za mu yi misali da rafin maladin sai a ce rafin maladin ruwan an kasa shi tsakanin ku mutane da wannan dabban ni littafin da na karanta a da aka ce raƙumin zai sha ruwa sau ɗaya ne a mako to amma wannan littafin da nake karantawa yanzu ya ce a shi malamin ya ce a kowane rana kowa da nashi idan al'umma suka sha ruwa yau to gobe na rakumi ne idan ya zo ya sa bakin shi haka a wannan kogin na maladin da in ya sa baki haka a na malan duk zai zuke shi duk zai zuke shi to yaya za ku yi amfani da ruwa ku aka ce to ranar ɗiban ku sai ku ɗiba ku yi sifaya ranar da raƙumi ya shanye muku ruwa to ku je ku tatsa nonon shi duk garin kuma zai wadace ku ba zai kare ma nonon nashi to shi Allah subhanahu wata'ala din din din din kafin halittar da shekara miliyan 500 ya riga ya san ba za su iya ba ya san ba za su iya ba to shikenan annabi kai ga ya musu wa nabiyuhum anil ma qismatun bainahum ka ga ya musu labari wanda ba na ƙarya bane ba da gaske nake yi annal ma qismatun bainahum tsakanin wannan ruwan da suke amfani da shi duk garin ko kaga kamar nan garin ai na malan zai zama to kuna da wani a can baya tilaga shi ma kun ma kun abin to shi wancan garin shi ne wannan ruwan da shi ne ake amfani da shi babu wani source of water kuma babu wani wuri da za a samu wani ruwa sai wannan Allah ya ce to a ga muku ruwan ba su bi ne da al'umman gari da wannan raƙuman ku al'umma ku ɗiba yau litinin gobe talata raƙumi zai shanye duka ruwan gaba ɗaya kuma yana nan yanda yake ba zai ƙara girma ba fa yana nan yanda yake to amma a ranar kuna da dama ku je ku tattatsa nonansa nonan duk zai wadace ku kowa ya je ya tatsa to ta tatsa ba zai kare ba shine malam yake cewa wa akhbirhum anna al-ma'a maqsumun bayna qaumika wan naqa linnaqa yawmun ka gani ko linnaqa yawmun walahum yawmun kullu shirbin yahduruhu man kana qismatu wa yuhadhdhar ala man laysa bi qismatihi kuma aka ce a ja kunna duk wanda ba ranan shi bane kar ya je wurin wannan rafin in ya je to ya ɗauko makansa rikita rikita to shikenan yanzu tunda Allah subhanahu wataala ya saukar musu an gaya musu kuma ga tsarin ruwa ya zama tsakanin su biyu da dabba to yaya yanzu sun kasa jurewa sai Allah subhanahu wataala ya ce a aya ta gaba wanda akan ta zamu tashi gobe in Allah ya kai mu fanadaw sahibahum fatahada fa'aqar a ƙarshe sai suka kashe wannan raƙumin suka ce wani irin abu ne wannan mu al'umman gari mu wurin dubbai rana ɗaya sai dabba ƙwara ɗaya ita kuma rana ɗaya su ba su iya to a ƙarshe dai za mu karanta za ku je na yi yadda suka zo sai suka kashe wannan dabba wanda Allah subhanahu wataala ya ce to kun ja ma kanku dama kuma an riga an faɗa inna mursulun naqati fitnatan lahu dama an turo musu taguwan ne ba suna son su kura annabi bane to an turo musu taguwan ta zamanto fitina da jarabawa a gare su za su iya cin jarabawan ina sun kafa cin jarabawa to shi kenan tunda sun kafa cin jarabawa yanzu halaka ya zo musu Allah subhanahu wataala ya fi mana kuma yana ganin abin da za mu ɗauka a karatunmu na yau kenan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba da lada wannan muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana idan akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura a yi addu'a subhanallah akwai jami'in wanda yake tsayawa a nan mai bakin kaya yau kaga mai farin kaya ne to shi mai bakin kayan akwai dan uwansa bai da lafiya yana asibiti ya ce a gaya ma yan uwa yana barin addu'a wannan dan uwan nashi Allah ya bashi lafiya mu ma akwai sauran yan uwa musulmai da suke asibitoci wasu a gidaje wani ma yana yawo da nashi rashin lafiya Allah ya ba su lafiya gaba daya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci idan akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura wa alaikum salam bismillah akan zakar fit da kai
wani abokin yanzu ya samu da kawa a kai cewa wani shi yanzu na cikin hali amma da wanda ya samu cewa idan ya fitar shi zai fitar daidai inda ya fitarwa amma shi zai amfani da kare shi
ni dai ban taba jin wannan ba kuma ban taba gani a karantarwar manzon Allah eh shi ne muke magana mu ba mu taba ganin wannan a karantarwar dai annabi ba mu taba ganin wannan ba shi annabi cewa yayi a cire a baiwa wani mabukaci kai ma in wani ya cire ya kawo maka wani abu ne daban amma ka cire kuma ka ce wai kai za ka yi amfani da shi ni dai ban taba gani ba a karantarwar annabi Muhammad shi wannan mutumin da ya ce ya samu wannan fatawan sai a ce mai wai ya tambaye malamin nasa a wani hadisi ne ko a wani aya ko ba dai yayin da ake yi ba kenan kitabu wa sunna ko to tunda kitabu wa sunna ne sai a ce to dan Allah a wani aya ne in ba aya ba to wani hadisi ne in yace duka ba aya ba hadisi sai ka ce to mu za mu tsaya kan karantarwan annabi Muhammadu shikenan ko mafi alherin shirya dama shiryan manzan Allah ne saboda haka yanzu aiki ya kama ka ka je ka same shi ka ce in dai ba a bashi hadisi ba ko aya akan wannan fatawan da aka bashi yayi watsi da wannan fatawan ya koma karantarwar manzan Allah kada ya je lahira ya sha wahala kowane malami ne ya gaya mai wannan ba wani wanda za a daga ma kafa wannan kowane malami in dai bai iya bashi aya ko hadisi ba to yayi watsi da fatawan ya tsaya karantarwar manzan Allah da ya ce kowa ya cire sa'i ko? To ya tsaya ne. Allah ya tsari, Allah ya kare. Na.
kamar an kana a wajen masara kamar kuma masara ko shinkafa kana a wajen kwano goma misali iya wanda ya isa samun da yanzu misali za ka yi ɗaukar kuɗin ka ba ma wanda za ka yi bashi ko kuma a cikin ni wannan na tsara ki shuka.
Akwai malaman da suke ganin za a iya bada kuɗin kimar kuɗin misali sai a ce a ai sa'i ɗayan baya wuce naira dubu ɗaya ɗari uku masaran da zai cika ko shinkafan da zai cika wannan sa'in baya wuce wannan 1300 1500 baya wuce haka to ya dai danganci yanayin tsadan shinkafa ko tsadan masara a wannan lokacin to sai dai kaji malam ma da yake dan kasuwa ne ya ce masara ma ba zai kai wannan ba to akalla wannan 1,300-1,500 ɗin akwai malaman da suka ce za a iya bada kuɗin idan masaran da zai iya kaiwa a yi wannan ya cika wannan ba wani abu bane haka sa'in ko shine ai sa'in nake faɗa na ga mutane kamar basu gane shi to wannan sa'in babba idan abin da zai cika shine naira dubu ɗaya da ɗari uku ko dubu ɗaya ɗari biyar wasu malamai suna ganin za a iya ɗaukan kuɗin a bayar ga mutumin da dama za ka iya ba shi wannan shinkafan ya amfani da ita a matsayin fidda kan naka suka ce ai dama abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi da al'umma shine ranan sallar kar al'umma su zamanto suna cin wani damuwa su ku kuna cin shinkafa su kuma suna shan garin rogo sai aka ce a ko ku kuna cin shinkafa su suna cin tuwo ko ko suna shan fate tilla kai dan zariya ne a faɗa ka ji daɗi ko ka gani suna shan fate sai ya zama damuwa to yanzu ka bashi 15 din ko 13 din zai iya zuwa ya so dan shinkafan da shi ma zai iya dan yin dabara wanda za a ci amma wasu malamai musamman malikawa su sun tafi kan cewa a ba za a ba da kuɗi ba yadda annabin nan ya ce sa'in nan shi za ka yi wancan shafi'awa ne da kuma wasu manya-manyan malamai na garin masar ko jami'ar azhar din nan suna da manya-manyan malamai su ne suka ba da wannan fatawan cewa za a iya yi makarantarmu da muka yi a maroko su ma akwai malaman da suka ba da wannan fatawan cewa za a iya ba da kimar kuɗin zai fi shi mutumin da ka ba shi ya fi sanin me yake bukata a gidansa a wannan rana ko abinda su malaman suka taba hujja da ita kenan wallahu ta'ala ala wa alaikum assalam maulana almajirinka na an sashi matan shi ta hayu za a cire mai mana ai ba riga an yi sallan asuban ba ba riga an yi sallan idin ba matukar ba a yi sallar idi ba to sai ka cire ma wannan yaron da aka haifan maka kuma kuma dai ka iya cire ma yara goma sai yanzu na sha ɗaya ne ya gagare ka in dai ba dai wani ɗan damuwa ba kuma ko dan murnan ma daɗin haihuwa ya kamata mutum ya daure ya cire ɗin dan Allah an gane wannan Allah ya ƙara ce masha Allah amma in bayan an riga an yi sallar idi ne to ba sai an cire ba sai an cire wannan sabon haihuwa amma da ka cire karamci to Allah kuma karimi ne shi ma ko wannan faɗan siyasa ne shi ya ce idan a cikin yaran nan naka guda goma ka riga ka cire musu sai ɗaya kuma ya mutu kafin ka bayar yaya za a cire nashi ko ko yaya to an shine da muka ce Allah karimi ne ai shi ya baka abin da ya zama fiye da wannan kudin ko ko fiye da wannan hasan babu bukatun sai an cire tun da dama an riga an yi ma Allah ne alkawari za a bashi din sai a bayar din Allah ya yafe mana Allah ya yafe wa alaikum assalam wa rahmatullah wane ne tambaya ne a kai na ni mazaunin na jiya kenan to mun gane kai
ina da mata to Allah ya zauna da ku lafiya
bariki haka misali eh na fita nema matanka na bariki kamar ya a'a na fita nema Okay.
sai na haɗu da ita sai na aure ta ta gaya mun garin su amma ban taɓa zuwa ba sai na dawo da ita gida ina zuwa da ka aure ta can waya baka auren ka
limamin garin limamin garin ya baka auren ka na gane na gane shi ya san ta kenan limamin eh to ci gaba
sai na dawo da ita gida to da na dawo da ita gida sai muka hayo sai rigima ya shiga tsakanin mu ta ce su ce ta sai na gida ke sai na tafi wani wuri na dawo sai ban same ka gida to an yi shekara biyu na fita wani wuri sai na haɗu da ita a garin har za ta yi wani aure an sa musu rana da wani to saboda kan tozarta ta sai na bi ta a hankali na gane gidan da take sai na je na ce mata ina yaro na ban ce mata komai ba sai ta nuna mun yaron ba shi da yaro subhanallah
to na kwai kara wurin polisawa to sun ji ni karfi a wurin sai aka nuna mu ai mutuwa ba karya ba ne ta ce yaro to sai ni kuma ban iya hakuri ba na dan buga dan mazanta nawa na ce ba za ta kara aure ba har abu ta yi shekara uku babu wanda ya ce yana son ta kuma wannan auren ba a yi shi ba to tun da ta yi mun ne ni da na mutu haka na ina da laifi tun da yadda ta fara ni
wato na farko zai ƙara fito ma da al'umma abin da muke magana a kai duk lokacin da za ka yi aure ka tsaya a yi bincike kuma abu na biyu a cikin maganarsa kuskure ne ka zauna da mace har tsawon shekara ɗaya baka taɓa sanin garinsu ba baka taɓa sanin wani ɗan uwansu ba sai dai limamin da ya ɗaura maka aure kuskure ne wannan abu na biyu cewa da sai za ta yi aure wani a musulunci babu aure domin auren wannan bawan Allah yana nan a wuyanta har yanzu aurenka yana nan a wuyanta har yanzu din da kake barin sai auren har yanzu aurenka yana nan a wuyanta saboda haka duk wanda ya aure ta ya auri matan wani an gane wannan ya auri matan wani abu na uku malam ya ce shi almajiri ne sai ya yi hanyarsu na malinta sai ya hana ta aure yau tsawon shekara uku shin akwai laifi a nan wurin sai a ce akwai laifi mana akwai laifi a nan ta cutar da rayuwanta in har kake ji sai ka yassare mata ka sauwaƙe mata na sake ki shi kenan tsakanina da ke babu kare bin da mu ki je in kin zalunce ni Allah zai bi min haƙƙina maimakon a ce an kafe ta babu wani wanda zai ƙara auren da ko ita ba ta ƙara aure ba har abada abin da ya kamata dan uwa ya auna a wurin shine idan yayarka ne ko kannuwarka ne aka ma haka ko mamanka ne aka ma haka hauri yufi ya za ka ci a'a ina zuwa ba fara ba za ka ci yaɗi ba to a madadin dukkanin musulman da suke nan wurin muna roƙa ma wancan matan kaga musulman da ke nan wurin kagan su kaga mu hajjan ke kafin ma musulmi ne ko to dukkaninmu nan a madadin musulman da ke nan wurin muna roƙa ma wannan matan yafiya ka yafe mata wannan abin da kai na malinta na kafe ta ba wani wanda zai ƙara neman ta a warware shi in abin da ta yi maka yana cikin zuciyanka na zafi to ka bar shi tsakaninka da Allah ya bi maka haƙƙinka wannan amma a kafe kan nan haka domin yanzu kafetan da aka yi to sai dai ta rika yin zina kuma ka san wannan to kuma idan ta yi zina kana da laifi ka shirya ba Allah an sa akan wannan baka shirya ba to inda masu nan yi zina kuma to a madadin musulmai da muke nan garin gaba daya da nan masallacin gaba daya muna roƙa mata rangwame da afuwa ka yafe mata ka batta da Allah Allah ya shiga tsakani a warware ta je da yi auren duk da za ta yi kai kuma Allah ya baka wacce ta fita wacce za ku zauna lafiya an gane wani to an baka to alhamdulillah alhamdulillah a gyara tefa ne kawai ka gane yanzu a gyara tefa ne kawai Allah ya kawo kuma wanda za a gyara tefa Allah ya yassari mana Allah ya yassari Allah ya yafe mana amma abin da is boring to bismillah yau da yan waje ne da suke ta yi a ba shi hanya a ba shi hanya bismillah tambayar da nake da ita akan ciyarwa ne na azumi shin ya cewa azumi yake sun za a ciyar abincin da za a bayar ɗanye ne ko da ɗanye
to shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗanyen ake bayarwa shinkafan kamar yanzu idan shinkafa ne to sai ka auna wannan shinkafan sai ka bayar to sai malaman musulunci suka ce to yanzu kafin su sha'ir suke amfani da shi kuma suna da hanyar da za ba sai an wani wahala ba wurin sarrafa sha'ir to amma yanzu duk abin da zaka ba mutum a zamanin yanzu masara dai sai an kai an yi nika an an tankade an yi wannan sannan an so magi da manja da ganye da wannan da za a yi ko miyan kuka ko wani abu makamanci kaga akwai extra ayyuka da za a yi domin hidimta ma wannan abin in shinkafan ne ma dole sai an sai manja manja man gyada da magi da gishiri da itace da kalanzir da za a kunna wuta ya kama sai wasu malamai suke cewa to a yanzu idan zaka ba da wannan abin ciyarwa misali ro din shinkafan to sai ka dan hada ma wannan bawan Allah da naira 500 ko 1000 ya dai danganci karfinka Allah kuma ya san karfinka sai ka bashi ga shinkafan danya ga kuma naira 500 ko 1000 wanda za a yi hidiman gyara wannan abincin da shi kowane rana ne kuma za a ba ai yawan adadin azumin da ake bin ka ba shi bane ake ce kowane rana sa'i
yanayin yawan abincin zai kai mudu ko zai wuce wannan da na ga- na gane maganar da yake yi ka san wannan mudin nabin ka san babban to shine zaka auni kwara ɗaya kullum zaka fara duk da akwai malaman da suke ganin cewa za a iya girka abinci girkacce an gane prepared food ne yanzu girkacce a bayar da shi maishi ga wannan bawan Allah ba sai nake ni na kana da wani murna a bayar da shi ga wannan bawan Allah da aka san mabukaci ne a bashi ya ci ya koshi amma kar a yi irin abin da wasu ke yi a zuba a dan takeaway din nan wani dan soso haka a wannan ba ba ciyarwa bane an gane a girka abincin isasshe haka a bashi ya ci wato mara kamar mace ne ita ce wacce
laluran yake damun ta eh na gane na gane to kamar ni in mata na ne zai iya ni ne nake cewa ko kuma a ce ita to ai da ma tunda matanka ne a tana karkashin ka ranke dade Kai, maza mu wanzu mu ma wayo gare su ai ciyar da iyali mace yana wuyan miji ne to yanzu ibada ne ya kama ta yana wuyan ka ranka ya dade eh haka za ka je ka rika ciyarwa kawai ranka ya dade ko da fa tana da kuɗi kai za ka ciyar ka kiyaye wannan eh ko yawa kar ka ji Allah ma ya ce kar ka duba kuɗin ta kawai ka ciyar kawai kai bi sabilillahi Allah ya bada ladan ciyar wanda kai a madadin ta Allah zai baka ladan ita ma Allah zai baka ladan a matsayin ta yi ibadan nata to bismillah ne da yan waje ne ba
malam eh ina da miki wani bawan Allah babban mutum ne yake magana kan cewa in sallah ya faɗo ranar juma'a lazimi za a yi za a yi azahar kawai ba sai an ya za a yi sallar idi kuma za a yi sallar juma'a don mutum yana da rafin ya in ka ga dama za ka iya barin sallar idi sai juma'a in kuma ka dama za ka yi sallar juma'a da Allah wannan tambayar naka a bani uzuri zuwa gobe na ansa ta dan Allah an gane wannan tambayan tana bukatan a kawo hadisi wanda zai kara gamsar da al'umma amma zan ansa ka saboda ka kara samun nutsuwa da nafila ka gani ina son baka ansa ne yanzu saboda ka kara samun nutsuwa na san kai muna tare da kai insha Allah gobe da nafila da farilla waye zai iya koran wani faralla ka yadda da wannan to tsakanin sallar juma'a da sallar idi waye zai iya koran wani juma'a za ta iya koran sallar malam ni ma dai haka ne to shi kenan tun da ka fahimci wannan to mu tsaya a nan na fi labara taɓa koran farilla an gane wannan na fi labara taɓa koran ka taɓa ganin banda dai ban san ɗaukan karatu mai zurfi ka taɓa ganin inda aka ce sai an rama sallan idi kawai wasu malamai ne a wasu mazhabobi shi sa nace ban san daukan ku da nisa wasu malamai ne a wasu mazhabobin suke ganin za a rama shi ma wurin ramawan suka rude eh mana na karanta abubuwan hai suka rude domin wannan ya ce to idan an zo za a rama kai kaɗai sai ka tsaya ka yi hudu ba alhamdulillah illazi khalaqal insana min salsalin wa khalaqal janna min marijin min ibadallah itaqu aka ce sai kai wasu malamai suka ce kai malam kaza ya za ka zo ka ce wa malam dan bai samu sallar gidi ba sai ya biya ya yi hudu ba shi da kanshi kuma sannan ya yi sallan aka ce to shi ne suka ɗaruru dai a wurin su ma dai kowa ya kawo nasu fahimtar Allah dai ya bi mu an gane wannan amma zance mafi shahara shine in sallar idi ta wuce mutum ba a ramawa ko da dai akwai malaman da suka ce a kana da dama kai nafila raka'a biyu dan nuna godiyanka ga Allah subhanahu wataala ya raya ka kaga wannan rana to wannan dai shine dai haka kawai amma yanzu kawai an samu mafi sauki nafila za ta iya koran farilla ko ko farilla ne za ta koran nafila shikenan ka san wannan shikenan ka hutar da kanka in Allah ya kai mu gobe zan tuna wannan insha Allah Allahumma bi akwai wata dan wani wurin kan na manta ko kai ne ko wane ne to fa isim akan wanne ne mata na gane yanzu da ka ce har yanzu auren nan yara da take ne gaba ɗaya su ke da ku in muna yan sai in ya sake ta shi ne sarki daga matarsa amma as far as islam is concerned har yanzu matarsa ne tunda bai ce ya sake ta ba ai guduwa ta yi da za ta shekara ɗari to tana nan a matsayin matarsa sai in ya ce ya sake ta ka gane inda shari'a take da magana shine da kaman shi ne ya gudu ba san in an gane bambancin da kaman mijin ne yanzu ya gudu ya bar wannan matan shine sai a ce to za a ba shi wani lokaci in bai dawo ba sai a kashe auren to amma wannan ita ne ta gudu igiyar aure kuma yana hannun shi ne saboda haka bai sake ta ba ka gane yanzu Allah ya fi mana Allahumma bi rahmatikal wasi'atu wa min sharri ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitab wa sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa fil Allahumma lana wal walidayna wal mashayikhina wal ummatil muslimin al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bayna wa baynahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin